إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalu sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha hudu ga wata na jumadar ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da talatin da ɗaya ga wata na harko shekara dubu biyu da goma sha takwas yau insha Allah za mu yi darasi na ishirin da takwas cikin littayi alwajiz fi aqidatin salafu salih darasi na ishirin da takwas a darasi na 27 mun zo bayanai akan fadar Allah subhanahu wata'ala والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أنا لوكتي يا قاري فقال الله سبحانه وتعالى وإن سك كافر تيما الله سك قرية تد آيوهم وإن سوني أموتا كما أبن قدرا ودوما نأجد أموتا يجيكم وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وإن كافر تيمع الله يجي من أهل الكتاب والمشركين daga cikin ahalar kitab ne haka daga cikin sauran mushrikai din da wanda kafirce ma Allah Allah ce wa'annan su ne 'yan wutar jahannama kuma masu dawama ne a ciki ya ce ula'ika hum sharul bariya wa'annan su ne sharrin halittar Allah a saman ƙasa masu kafirce ma Allah da manzon shi ya ce wa ƙala ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa'anda lalle munafikai suna gida na ƙasa daraja ta ƙasa alƙashin wuta su a wutan masu ne a ƙasa wannan bayanai ya biyo baya cewa ahlus sunna wal jama'a suna masu shaidawa ga wanda ya mutu akan musulunci na mummuni mai tsoron Allah a jumurce iya daga cikin 'yan aljannan Allah ya yarda haka kuma sun shaida wanda ya mutu iya da cikin kahurci kahuri ne ko mushriki na mace ko munafiki dan wuta ne wannan bayani kan wannan bayanai ne ya kawo wasu ayoyi na tabbatar da shiga aljanna ga masu imani da tabbacin shiga wuta ga marasa imani da tabbacin shiga wuta ƙarƙashin wuta ga wanda suke munafukai ne kenan yanzu sai ke cewa wa ahlu sunnati wal jama'a yashhaduna lil ashrati al mubashshirati bil janna kama shahida lahum an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدوا له بها أهل السنة والجماعة سنة ما سشيدا ويردا دتبتن وإن متاني قدا قوما da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su albishirkin aljanna suna masu shaidawa wa'annan ƴan aljanna ne kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida akan haka bayan wannan ya ce wa kullum man shaida lahu nabi duk wanda annabi ya ma shaida da aljanna bayan wa'annan goma sun musu shaida da cewa yan aljanna ne shahidu lahu biya dan bayani ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallama ya wa mutane da dama bishara da aljanna wa'annan goma sune aka yi zama guda kamar zamu ga a ruwayar yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi ya ce wannan abun wannan guda goma annabi ya ce a zama guda kurin ana zamane cikin bayani ko wannan sanarwar cewa abubakar fil janna wa umar fil janna wa uthman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna wa abdullah bin auf fil janna wa sa'd bin abi waqas fil janna wa sa'id bin zaid fil janna wa abu ubata bin jarrah fil janna haka yaje guda goma a jere zama guda shi sa suka shahara da mutane goma da aka babu shara da aljanna idan muka ce abubakar radiyallahu an bai bukatar dogon bayani labarin shi dai ganin khalifa na harko na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda cewa shi ne khalifa na harko na abokin tahiya abokin zama cikin kogo abokin hijira za mu ce na na wasallar salama wanda dai shi ma dai an san da ya fadala shi annabi mai bishara da aljanna haka umar bin khattab radiyallahu anhu shi ma dai an san darajar shi wanda manzon sallallahu alaihi yake tabbatar da cewa inda har akwai wani annabi cikin wani al'umma da ya zamanto umar ne ganin yace a cikin al'ummomi akwai mulhamun to a cikin al'umma ta umar iya cikin mulhamun wanda ake sa musu ilhamin wani abu na gaskiya kaman wayi ba wahayi bane ba amma Allah zai tusa musu ainihin abu ne shi gaskiya ne umar bin khattab usman shi ma an san sananne wanda manzo ba bishara shi ma da aurare da dama na shaida gare shi da dan ma mai usman yayi bayan an yi neman taimako na tabuk na manzo Allah ya usman ma dar usman li usman ma fa'ala ba'da yau duk abin da usman ya daga yau bai mai komi mana bai cutar da shi an san da irin abu da yawa da yake da fadala da yawa haka aka ce sayyidina ali shi ma dai sananne ne cikin ahlul bait wanda dai duka sun samu wannan bishara da matsayi cikin musulunci ya ce sai talaha ba bi shahara ba talata bin ubaidillah talaha iya daga cikin wayanda manzala salasar mai mulaki wanda yake cewa wanda yake so ya ga shahidi iya ta yi a saman kasa ya dibi wannan talaha duk mai kasar kallon shahidi ya ce gashi nan iya ta yi a saman kasa tun da ran shi idan ya shi ga shahidi da ran shi ya ta yi irin abin da yi a uhud na an san lokacin da abin uhud ya hargitse sahabbai sun watsi sun bar annabi sallallahu alaihi wasallam ganin sun rikice an samu mutum goma sha biyu tare da shi wanda ana harbo kibiya su ta taba su ana harbo mashi ya kare manzo Allah ya shiga wani hali an mai illa an wasa mai kai an jini jini ya cikin jini jina amma duk da haka kuma kahore sun gano inda yake ke suna neman gama da shi a wani halin mutum goma sha biyu suke tare da shi ga kibiyar gadangadan za su za ka tankare ta annabi ya baka kare shi ka taba shi za su yi annabi ce waye zai tankare mutane ala ce ni annabi ce tsaya wajen ka ni zan tankara ce tsaya wajen ka wanda mutumin sha ɗaya duka kowa da su tsala shi ɗaya tsaya ya aka yaƙi mutum goma sha biyu shi ɗaya shi ɗaya tsaya duka fama iya kare iya yi har aka cire mai yatsa ya ce has sai mutane ka cewa لو قلت بسم الله لرفعتك ملائكه والناس ينظرون انت kace bismillah talha da malaku sun ga sama kowa ya kallon ka to da da mugajiya ta has ya ya ta cire mishi kai yanzu ne gudu kai man ba san man zaka shi ya tace askin wanda ce gona has kan ka tace wash manzo ya ce wallahi ce talha inda inda kace bismillah da malaku sun ga sama kowa ya kallon ka kwarai iya da fadara yawan gaske haka azubair bin janna azubair bin awam kuzurin na manzan Allah dan hafsa ne wanda zan ka cewa da kullum nabi hawari hawari zubair ko na annabi iya da nashi na musamman zababe na zubair a zubair iya cikin hawari na nan salama an sanar shi ma dai fadala shi da da mai shaida abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf shi ma dai don da ya san labarin taimaka ma addini da mawadata na sahabbai wanda suka yi abin a zo a gani dubunnai na raƙuma da dukiya dai irin abin da abdurrahman bin auf har ta kai cewa kamar in ɗauki ƙasa za ta ba zai sami riba kanta Allah ma duk abin da taɓa albarka duke zai zo ya raba ya raba ya ɗauki wani manzana bayan rabar duniya duk abin da shahidin mana uwaye mu ne ma na matan shi komin shi musu komin su shi ɗauka duk da ɗaiwa su komin ɗawinin su shi da ke yaunin umatul muminin kuma haka sabon za a zo a ba a dukiya a ce a rabawa muhajirai a raba ma kurin Allah sa kaɗan da abin da Allah sa ya yi shi ma da sananne ne cikin wannan abdullahi bin awuf ce shi ma fi janna sa'ad bin abi waqas fi janna wanda manzon Allah ke cewa shine sa'ad bin abi waqas shine horkon wanda ya fara halbi da kibiya a cikin musulunci shine horko ya fada kibiya iyayi ana ahud iyayi a ci irin fidaka abi wa ummi sa'ad ka jefa a shi a ce shi kada na bayawa fansa ko shi uban shi irmi fi daka abi wa ummi ita ni kada na ba wanda ya haka in bani ba ina bada fansa ka babana da babata irmi fi daka abi wa ummi wani kahuri ya keto musulmi ya tunkaro ya ce sa'ad irmi da ya buga a cikin bai babu kara he abun da ya buga mai ta da bai a goshi he ba zai he zir mazala kike dariya aka kore shi eh da nuna da ya buge shi kibiya da ba zai sama he ga zir he da zir annabi kake dariya a cancan haƙwari suka bayyana wannan dare da annabi kashe musu ki aide halbi dai mashi kurum eh ba zai kunin faɗi sai mushriki ne bashar wata wata al'umma ne yasa annabi mai dariya kidan kwarai wajen sa'ad bin abi waqas shi dai shi ma dai ko annabi ya alfahari da shi haza hali eh waye ga hali na waye ga hali irin nawa khal ma khal dan uwa khaliki shi ta haza khali eh ta khaliki na ne waye ga hali irin nawa khal irin nawa su dai wannan duka sa'id bin zaid fil janna sa'id bin zaid shine wanda asali a tarihin abdullah bin auf lokacin da ya zo madina ya nemi ya rike abdullah bin auf a raba dukiya da mata da abdullah ya ce a duk mu dukiya ne a madina ya ce masu dukiya ba madina amma abdullah bin auf ya ce a da luni da su a gudan mun kasuwa to iya cikin shi ma mawadata a garin madina kuma wanda shi ma dai wanda cewa shida ma an ta baban shi amur bin zaid zaid bin amr baban shi zaid bin amr baban sa'id iya cikin wanda tun harko kahin ma magana annabta kure ce mutane maka batatu ne ya sa kurin ba kan addini ya je ke neman gaskiya kahin ma manzon Allah ya zo shi ta ne san akan mata aiki bai yarda da gota gumaka kuma yace tabbas kan mata aiki ya shiga yawon neman gaskiya ma ya ce kai manzon Allah bayyana abu shi Allah bai cikawa amma dan shi sa'id ya cikin dan harko sai abubuwa shi wannan sai wannan abubuwa ta jara shi abubuwa da shi ne na ƙarshe abubuwa da bin jara shi ma an san dai wanda manzana ka cewa amin hadil umma annabi ya mai kirari lakabi amin hadil umma shi ne an kata mai waye amin wannan al'umma annabi ya mai shaida to shi abubuwa da bin jara iya cikin wanda umar ke talocin ake neman khalifanci bayan umar kuma da ce wallahi inda abubuwa da bane jara iya dare shi zan sa muku halifanci da manzo Allah ya amince cin ya dare kenan kwarai iya cikin dai shi ma dai to wannan goma sunan manzo Allah sai sama yama bushara a zama guda amma ba su kai wannan su aka zama guda mun bayani akwai yan badar manzo Allah ya ce Allah ya ce ifalu mashitum qad fata lakum komi ku yi an badar an gafarta muku mutum da zai guda wajen gwamnati na haka an bi'atir duwan su ma nan salama ya musu shaida da aljanna gabanin mutum dubu ne da ɗari biyar haka ɗaiɗaiku daban-daban ya ma wani shaida ya ma wani shaida wani aljanna ne sai jero cewa ko kada sabata da kasirin min sahabati a shaharatu bil janna ya tabbata amma sahabai da dama an musu shaida da aljanna wannan da kashi bin musan ukasha ibn misan iya ciki abdullahi bin salam iya ciki ukasha wannan wanda manzon sallallahu alaihi cewa a cikin al'umma ta mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabi shi okashifin bilin mai sun iya na ya ce arsa wula karoki allah ya sana a cikinsu ya ce an tana daga cikinsu sai wani tashi ni ma rasulullah ce a sabaka biya okasha okasha ya daga yaka nan a ayyana ukasha shi an ayyana iya cikin wani zama za su shiga aljanna babu sabi ukasha ba dan fa cewa wani bai shiga ba shi dai an ayyana shi saboda wannan mutum taka mutum dubu saba'in wa'inda ba sa aka ce ba sa nema a musu rukuya suna dogara ga Allah eh Allah la ruqun aklasar qunan ne ba sa nema a musu ba la kamar la ruqun ba tabata ba lastar qunan ne ba su musu bane ba a ba sa neman wani musu rukuya ba ce ba kore ba da su ba sa yi na kuma sai ba su maka a lafazi wanda ya inganta lasar ƙuna ne bisa neman wani masu rukuya gidan ka ta ɗauka yin rukuya yin mata muka yi rukuya ta shari'a rukuya shari'a wanda kan zama azkar kan da azkar na neman kariya ko baka lahiya shi na ya ce rukuya wasu masu ce wa rukiya wa rukiya ba rukiya ba ne rukuya ake kiranta kenan shi da ake cewa ukasha iya cikin wannan tabbacin dubu saba'in amma wannan ba su tsaye ba wata ruwa na ce allah kara mashi a kan kota dubu da dubu saba'in kin kara mashi yau ya tabbata kenan wannan yau da allah ya sai amma ba mu yanke a ce wani iya cikin tabbas amma dai allah ya ware wasu bayi cikin bayi ya basu wannan fadala ta shiga aljanna babu hisabi sai bayan ukashi bin misan sai abdullahi bin salam abdullahi bin salam an san dai iya daga cikin wanda malaman allah kitab sananne kuma dan babban gida kuma gidan ilimi a gidansu don cewa an ce da sassala zuwa ga annabi yusuf alaihi salam a cikin bani su ake iya cikin gidan annabi yusuf alaihi salam nasaba shi tana kai ga annabi yusuf alaihi salam abdullahi bin salam kuma sananne ne dan lokacin da ya zo ana tambayoyi na magana musulunta ya da tambayoyi na magana alamun tashin kiyama da maganar farko abincin aljanna an tambayoyi da yamin da dalilin kama da ɗariki da uwa da uba kai wannan tambayoyin bayan tambayoyin dai ya san tambayoyin amsa an ba annabi ba mai ita a nan dai kuma mace da gama zala ma sabbata wannan kurin annabin gaskiya ne ya san saman da ya san ɗan shi a takace dai shi ma ya musulunta a nan bayan musulunta ya kace rasulullah mutane na ummun buhutun ummun buhut albuhut mutumin da in ya ya kama kai wanda ƙarya ya sha ne ƙarya mugu ƙarya don ba da mahaifiya ƙarya ya ce mutane na mutane ƙamun bukutu bai kuma ƙarta ne ya ce yanzu na musulunta inda za ka musu tambaya da harko suna cikin tattauna wa yahuda sun salama suna da masu shigo wata tawaga ta yahuda sun zo ya ce zan laɓe ina laɓe da harko don ka sahalin su mutane na ka musu tambaya waye ni a cikinsu bayan sun baka amsa ka ba su labarin cewa na musulunta ka gami za su gaya maka shikenan suka shigo abdullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya waye abdullahi bin salam a cikin ku cika huwa khairuna wa ibn khairina wa alamuna wa ibn alamina ai hiyayi a cikin mu dan babban gida masani a cikin mu dan malamai kai ai babban mutum ne a cikin mu tambaya musu meye matsayin abdullahi bin salam a cikin ku suka bashi amsa ga mutum ne na daraja kai dan babban gida ne mai kima kuma malami ne dan malamai gidan malamai ya ce to yanzu me za ku ce in abdullahi bin salam ya musulunta su ce subhanallah mai tsari lamai tsari na ya musulunta wa Allah eh Allah to suna haka he wato a gaban su ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kai tsaye ba a wuta ba aka dawo هو شرنا ومن شرنا وجهلنا ابن جاهلنا اجهلنا kai aka juye aka ce mutumin banza kuma zuwa shi ne mutumin banza ɗan mutanen banza eh jahili ɗan jahili jiwa a zama guda annabi ya shaida da halinsu ka ke ba neman gaskiya ba suke in neman gaskiya ne mutumin da a cikin ku malami ne sananne bai da wata nakasa ko daya ya shaida da wannan annabin manzo ne na Allah inda gaskiya ake nema me zai hana su bi kama na iya karanta da kai yahuda ba neman gaskiya ba suke da babu neman gaskiya tare da su kurin daman bin ra'ayoyin da kurin suke sai ya ce wa ali yasir ali yasir wanda harkon su ne aka ce harkon shahidi a musulunci su ne gidansa ne an kashe umma yasir an kashe abu an kashe kai an kashe mai aka ce wannan mai aka ce ita matar yasir da shi yasikin wanda kwarai an san irin abin to annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai da karfin komi zai zo ga sana a garin ana musu azaba ana azabta a gaban shi ya kallo isbiru ali yasir fa na masalukum min janna ku hakuri ala yasir mu kuma ku gina aljanna kuma ku ba abin da illa ba kai ba sa ku hakuri ku ba abin da iya iya kallo da musu azaba aka aka shi sumayya da shi ya sakin su ma kenan iyalan yasir da bilal bin rabah shi ma zan ya bashi albishirkin aljanna ta ce ma ya ji karan takwashi a gabanci gidan aljanna wanda ya ce ya ga wani gida da wata mace hannu so in shiga hintuna bilal hintuna kaka a shiga wanda kishi ta suna zama kishi ya so in shiga ma gidan leka gani ne tana ce da kenan da wata mata da ba ta shi cikin kenan shi ma dai yana da garantin aljanna bilal da ja'far bin abi talib annabi ce mai hukawaki ya tashi gidan aljanna duk wanda zai tabbata musu aljanna da Amr bin Sabit da Zaid bin Harisa duk wa'ina Abdullah bin Rawaha da Fatima bint Rasul sallama Fatima bint Rasul kin Fatima ita ma tana ciki da sallama da Khadija da Khadija bint Khuwailid Khadija bint Khuwailid da Aisha da Safiya da Hafsa Khadija annabi ya ce tana cikin mata shugaban mata aljanna ko da Maryam ya ce mata Maryam wa Isa da matar Fir'auna da Khadija da Fatima suna cikin shugaban matan aljanna a can ma suna cikin shugabannin aljanna ma suna cikin shugabanni kenan su khadija binta khuwaila da aisha da safiya an mashi ce don yana ga a cikin ɗan uwan ɓangaren shi mata ta ce da ko umama safiya suna suka musulunta a cikin ɗan uwan shi ɗan baban shi mata ɓangaren maza kuma abbas da hamza ya ce da hafsa wa jami'i zujati salama da duka matan shi da duka matan ganin gano ba jiro ba ya shi tana gaba ne amma duka matan shi gaba daya a musu bishara da aljanna su masallar salama wa gairuhum kasir bayan matan shi da ma wasu mutane masu yawa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Allah da su gaba daya yace wa amma man ja'at an-nusus bi annahu min ahli an-nar amma wanda nasi yazo kuma cewa su ‘yan wuta ne fa na shahadu lahun bizalik ka yadda muka yarda wannan da annabi ya ambata ya kama sunansu ‘yan aljanna ne wanda mun yarda mun shaida ‘yan aljanna ne su wannan da annabi ya ambata sassanama haka wanda nassi ya zo bi annahu min ahalin nar cewa ‘yan wuta ne su ma fa na shahadu lahun bizalik muna musu shaida ta ‘yan wuta minhum abu lahab bin abu lahab abdul'uzza bin abdulmutallab abu lahab amin shi ne kasan musulunci abdullu na ra'ayi ko na ƙabilanci ko kaza duka kawar da matsala ya su duka kawar da annabi ya su sa abuja da sauransu muhimman kawar wannan annabi ya su babu sunan kafiri ɗaya da aka ambata ƙarar a hili da suna sai abu lahab amin shi amin shi ɗan baban shi kuma tashin kiyama ana karantawa tabbat yada tab hatta shin kiyama da kansa dan uwan uba shi ne kai tsi an kunna da kai tsi ya ce cikakken an kunna cikakken abu ne ba na riba ne ba cikakken an kunna shi ne amma gashi sunan shi karara hatta shin kiyama ana karanta kuma da ba kun labari ma zo da ana ambace shi da tsinuwa tabbat yada abin wa tab hanna bi da sun tabe shi ma ya tabe dan ganin abin da yayi na lokacin da annabi sallallahu alaihi ya kirayi taron ya yi kira suna daban-daban irin su Abbas su Safiya ya kirayi Qurayshawa to cikin kira da ya musu dai na maganar ku bi ni na zo da galgadi abini a tsira a kibina azaba ta wuta kowa ya tsinci kanshi ya ci kanshi daga wuta ba duk wannan bayanai wata ruwa ce abin da ke nema kun gaba da gare su kurin ku ce la ilaha illallah abinda ke nema a wajen ku yi wata kalma guda don kun waɗe ta sautar laraba za su muku ɗa'a kalma ɗaya ke kudi wata kalma ce qulu la ilaha illallah kuna shine kace alhaza jama'atana tabbal laka sa yau annabi atare dan wannan kudin ka kiraye mu yi mai Allah wadai wannan hannun biyu da yi mai haka shine Allah ce tabbat yada abilab hannaye biyu na abilab sun taɓe wa tabba shi ma ya taɓe kaga amun shi ne shi ne abin ƙur'ani aka ce shi ne kaɗai a cikin kawarai sunan ce zo a ƙur'ani ƙarara sai na biyu a ɓangaren masu imani shi kuma iya da jinin bauta ba cikin bai cikin ƙunsha kwace alibet shi ne zaid bin haritha shi kadai aka ambaci sunan abubakar umar da ishara shi kadai nasi karar ya zo da kama sunan shi a ƙurani falon ma ƙaza da mina wata ɗan zawajen haka kan wani arama wannan na tabanni allah kama sunan ƙarara sahabi shi ɗaya ne saura sai da ishara kuma ba bai cikin ƙurisha ko alibet shi aka ce musulunci kenan ya ɗaga bawa ya kaskantar da ɗan asali dan gaske ake bi kura shi ga dan dan babban dan asali dan babban gida ne Allah ya aka la'ance shi kuma an zai ta kiyama ga la'anta shi wannan bawa ne iya da abin bauta amma ga sunan shi a cikin Qur'ani aka ambata duk ga maimanin ga sunan musulunci kenan sai shi mun zada mun zada kace yarfa bi hadal bi hadal Qur'an aqama wa da'a bi al-akhirin wannan Qur'an Allah ya daga kuma ya sa dinin kai Allah ya daga wasu da wannan addinin wasu kuma Allah kare su wanda imani wanda bai hau imani kuma duk matsayin shi banza ne nan da ya takaice kenan abu lahab wannan nasi ya zo karar dan wuta ne za mu shaida dan wuta ne ya ce wa mar'atuhu ummu jamil arwa binta harb tabbat yada abi lahabin wa tabb ma agana anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab shi kadai wa maratu hamalatul hatab da shi da matar shi umar jamil hamalatul hatab ana akin da take yi na yawo da gulmar da kormato a gari suka manzana sabai a tana dokar kai tana taka haje shi ita ba suna tana tutarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma an tabbatar da cewa alwutaci shi matar shi mai suna arwa binta harb sunanta kenan سكنت أم لقبنت أم الجميل وغيرهما ممن ثبت في حقهم ذلك ده wannan wa'annan biyun da dinde wanda ya tabbata dan wuta ne za mu sheda da dan wuta ne shine aqidar ahlus sunna wal jamaa na cewa wa'annan da manzon Allah ya ambata sune garanti tabbas kur'an aljanna ne wanda ce yan wuta ne sune yan wuta wanda ba su ba yace wa ahlus sunnati wal jamaa لا يجزمون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار كائن من كان إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ولكن يوكلون يوكلونهم يوكلون عمرهم إلى الله تعالى ويرجون للمحسن ويخافون على المسيء أهل السنة والجماعة أكيد رسول لا يجزمون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار باسا ينكي و don mutum iya sallah su ce ai wannan dan aljanna ne wani dan aljanna ne ko a ce dan mutum da yawan lahi in dai musulmi ne iya sallah ahlus sunna jama'a kida su ba sa iya yanke mai da cewa dan aljanna ne ko dan wuta yace kuma ka'inan man kan kowane ne in ba wa'annan mu da manzo Allah ya ambata ya ambaci sunansu ya ware da wane da wane tsuwane tsuwane wannan zaka ce eh yan aljanna ne suwan suwan yan wuta ne wannan yan wuta ne wanda ba su ba bakinka alaikum sai fatar alkhairi ga mai kyautatawa da tsammanin abu ga wanda yake mugun abu wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa sabanin aqidu na bata na ra'ayi yau mana ji wani aikun wani odiyo na wani iya cewa su ai aljanna kacce ku kuke ba kanku wahala kuna dungura goshi kuna wahala kuna wata umara ta banza subhanallah kuna haji kuna wahala haji umara mu da rika mu dole shi ya kare aljanna ko baka so ya asa ka ja ka zakari su su su su mutu su mutu ma aljanna madan da manzo annabi a can ba su mutu ma aljanna su aqida ta dariƙa ce ɗan dariƙa ne ta mutanen da ake eh kajika wallahi ya fi tafi sunan nan ta zaka su su aljanna ko duka ba za su kai duka duk iyalan shehunsu kurin aljanna janka za ana janka igiya a kai ka su musu musu bukata ma kasa da kasa da kurin zai zaka nan da shi zaka ina ina ya da shi ana da wanda shi ma ba ba wani audio ba malami ne kiri kiri gashi ga hoton shi ina zaka nan da shi ma yake ce duk mutanen mu ko ba sallam na gauta mu sai aljanna duk mabiyana Allah kuma wai an abu ma duniya musulmi gashi ma da bin ta ya gauta da kuma kuma ya musa kuma aljanna gurin an kare sai aljanna ba shi ba wai almajiran shi ba duk mabiyan mu ce da na abun da hudu ya ki ya ci aji kai ya yi shari to zuka mutum kana kallon shi kuma ka san shi wani ka san shi sai dan dari kalle ba mai gardama kowa san shi dama haka ke ciki a boye da hudi ne ba a yi kwa wani ya ce a masa ƙarya to Allah ya kawo yanzu ci gaba kana magana ya dauke ka haka nan shi sa kwanan nan wani shugaba da aka je mai ziyara a sallah manyan suka je ziyara ya ce to ya hana whatsapp shau ya hana whatsapp bana kowa ga da wannan gudun mai kallon eh ya ce ya hana whatsapp yau da ana ga ayyaka da wuri da ya ce whatsapp ya ayyaka wa a gari ya ayyaka wannan sai gani da an ce ƙarya ce yawan shi zana kullum harsunan suke gujewa suke kira ba a wani wani adawa ko ƙiyayya ko wani a shi za kullum suke tahazir al-sunna suke tahazir da mutane ku guji addini da ka ka guji ba wani haƙƙin manzon da Allah ya aiko ka san da cewa kowa ya duniya ya kuskure da ya kuskure kakka mai kawai ga wani kuna ce ma Amerika ba kun kare da addini da ra'ayi da babu shi addini an kuwa to komi ka fari komi ka shiga da ka ratse hanya kace zaka ibi da rayi to kuma komi ka iya duniya da don shi ake ake kashe ka aje ka aje to gashi nan dai dai ana ga abin hudi ne yake ko an ta rubuce zuga su karar suna hudi da bakin su kuma ga hoton mutun ga ba bidiyo ce ba bane mana audio kace wani ne da magana duk kauci na da wurin ka wurci da kace da ana iya san kace ne yanzu a hili gashi nan mutun iya hudi eh duka a dangana ma shehun nasu allantaka shi da ma ilaha gaba daya shi bayan arziki shi ke tsayatawa shi ke halittawa da shi ke tsayatawa shi ke arzitawa in kakan da arziki shi ne in ka talauta shi ne ka guci kuce wahala shehu an kare shi bai bukata ma waya ta bai ta bayace ba min kai ta an kare ta kun kamar Allah dole amsa gurin kake ce ka amma Allah amsa a ya ta kun kacci gurin kai ne kake wahala a da shehu kacci gurin tana abubuwa suna na yan wa mutum yin hankali ka bauta mu Allah kitabu suna ka huta da ra'ayin kowaye ka huta kwanan amma da ka bar ayyuka ta wallahi ba ka san zaka ba da mutum na kowace abu ne kullum sabuwatu kullum wannan ya zuci bayan shi Allah shirye da mu akan kitabu suna bautar Allah Allah ya ce manzon Allah ya ce Allah ya sa wannan ya wadatar da mu Allah ya sa wannan ya kai mu gidan aljanna aqidar ahlus sunna wal jamaa ba sa yanke ma wani a cikin musulmin a cewa na dan aljanna ne ko wuta akwai usman bin usman bin maz'un ya ce manzo Allah sallama ya ce har binnewa ina ga a baqi'a ne amma me matsalar sahabi ne ko me karamci umma ala sai take ce shahadati alayk kad akramaka Allah akwai cikin sahih bukhari sauran wurare ta me shaida ai an kare Allah karama ka usman yace waga miki waga Allah karama shi ba gaya miki an zai dabar ya kwabe ta ta ce walla idan kuwa har irin su usman ba za a musu ba wannan shaida ta yankewa a duniya ba zan kara zaka ce kowa ba kowa annabi ya mata wannan kashe annabi ya mata karantarwa ce baka dama yanke ma wani kace kullun an kare shi wa gaya miki wa gaya miki haka rayuwar su take baka yankewa hatta an ce akwai abin da shahara yanzu a wajen ƙungiyoyi na masu masu yaƙi masu irin da suke da suna musulunci ya ce ai wani ya shahada wani shahidi wani a cikin wancan ya saba gidan sun jama'a irin da ake wanda na palestine ya ce shahidi wani wa gama shahidi ne shi wani wani wani wani gaba ce hidi muna tsammanin wani shahada muna mai tsammanin shahada haka ke cewa muna tsammanin wani wani ala sai shahada amma ka ce wani shahidi ne shi ma na ce wani kabaci ana tsammanin ya shahada allah sai shahada amma ka yanke sai manzo Allah yana rayi wanda yake tare da su ba wani ba daban ba an yi mashi ce kalla suna an kashe musulmi ana cikin ana da gawa suka zo su ce wani shahidi wani zai ce kalla inni la tofin nan na gashi a wuta a eh to kage nan wa annabi shi ma Allah sanar da shi ne Allah sanar da shi kai ka zo ka ce da aljanna annabi ce kalla ce wallahi na gashi a wuta su sa abin da aka ba amma da labari yace kuma wutai akan ya ɗauki wata riga a cikin kayan ganima ba araba ba ya koyar a cikin kayan shi shi kai shi wuta sabai aka je aka bude kayan shi aka sami riga a ciki wasa yi ba da sa yi amma za Allah kai basu labari dan wuta ne kuma ga dalili ko wanda kai ya cikin shi labarin gaibu ne annabi Allah ya bashi labarin da gaibu shi yana da alaka da Allah kai tsaye Allah ya bashi labari haka wannan bawan Allah wanda aka zo cikin yaki ana ta yaki habi aka zo ce ka gaskiya wani yau a dai wani yau ba mai bala'in wani wani gaskiya ya kafare bala'i manzan da ci dan wuta ne dan wuta su ci dan wuta ne amma a irinsu a ran da shi ne abun abun yabo ka taibo bala'in da ya kafare amma ci dan wuta dan wuta ne annabi Allah ne shi ya amsa niya shikenan an ce lokacin sabai wasu suke bin abun kamar yan jarida suke bi su ga mutumin nan ya za a ci dan wuta ne fuhu ana nan aka mai illa su ta suna ya mutu ya shahada ce la bi mutu ba ce bi mutu ba annabi ce bi mutu ba annabi ya labar mutu da zai ya ce bi mutu ba ah suka koma a yadda aka taba shi da ranshi bi mutu ba duna cikin annabi ta abin labarin gaibu annabi bai wurin shi annabi bai wurin shi mace su bi mutu ba sun ka labarin ya mutu ne sun ce bi mutu ba suka koma iya da sauran shi suna kallon shi da su musu ba ba sai sun gami aka yi sai sun gami aka yi suka kata idansu can an ji masu kun ya ɗauko kibiyar shi ya ajiye kuran ya hau kanta kun ya kashe kanshi a ka tarar sulu ga abin da annabi ce a shaɗin an yi rasulullah annabi ce na shi annabi manzo Allah ne annabi shi Allah ba daga Allah ga abin da zai mutuwa zai kashe kanshi zai na kenan magana ka yanke ma wani wuta ko aljanna ba naka bane wani ya mutu ya mugu aiki kasewa wani ya mugu mutuwa wace dan wuta ne annaka bane ya mutu ya mutu ya amma da janaba ta zina eh ka wala ya mugu mutuwa gaskiya kuma akwai alƙawarin Allah sa sa mutuna ci a gidan wuta to amma shi wa ne kace wa ne wannan ma naka bane ba kiyali shi ya ci a cikin cikin mashi'ar Allah ko don tsaya nan ba naka bane ba eh sai ka tsaya cikin mashi'a ya cikin mu ya lalle lalle mugu mutuwa amma kai baka ce ba dan wuta ne tabbas za mu ga dalilai ka insha Allah ya ce laijizimuna li ahadin min ahalil qiblati bi jannatin wala nar ba sa yanke ba sa yanke ma wani daga cikin musulmi da wut aljanna ko wuta ka ina man kana kowane ne ya kasance illa man ta zama da hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yanke hukunci akan shi lakin yukiluna amarahum lillahi ta'ala suna wakilta lamarin bayi zuwa ga Allah mai warjuna lil muhsin wa yakhafuna lil musi suna kyakkyawar fata ga mai aiki wannan wannan wannan wannan ya cika mai kyau wannan ya cika kyau cikawa Allah sai ya shahada wannan sai Allah sai Allah yayi kuri kyau cikawa za a wannan abu suna mai fatar aljanna kuma suna tsoro tsoron azabar Allah ga mai munanawa wanda ya mugun mutuwa ka wannan ya mutu wallahi cikin halin mugun hali iya sata ko ya zina a gidan karuwa kaza akwai mugun abu dai amma kai kaka ce da dan wuta ne wani malaka bane ba a ƙasa ya turmamu a sama yake cewa wali hadha dalilin wannan aqidar ta ahlus sunna wal jamaa ta rishin yanke aljanna ko wuta ga wani sai dai kai fata in mai kyauta ta kamar fatar aljanna fatar alkhairi in mai munawa ne kai tsoron azaba kan shi bakin ka nan akan wannan la ya hukumu ala ahadin kutila aw mata bi annahu shahid ba hukumci ga wani da aka kashe ko mutuwa ce a ci aiwa na shahidi ne li'anna niyyata maradduha ila Allah ta'ala ita niyya abin da yake zuciyar mutum Allah kadai sani kun ka bar mu Allah eh Allah ya san abin da yake zakatan bayi wa sahih an yuqal abin da ya ingantuwa ya kyautatuwa ka faɗi mutumin kwarai نسأل الله له الشهادة نحسبه شهيدا إن شاء الله هكذا كودي منا رقو الله الله سوانا شهادة ومنا ثماني منا ثماني شهادة قواني eh muna zaton shahada gawa ne kai haka nan amma ba ka yanke ta ba aljazamu ne aljazamu ne lahi ka yanke ta kuran aljanna ne shahidi ga a muna mai fatan shahada Allah sa ya shahada shikenan yace kimanin mai tsamanin shahada in Allah ya yarda wala nuzaki ala Allah ahada ba mu zakace kowa game da Allah bisigata du'a ta hanya ta addu'a ba ta yankewa ba lazim bisigata jazan ba basiga ba ta yankewa kullun da aljanna ne kullun kalma take mata bukata wannan insha Allah kullun an kare li'anna al-jazama qawlun 'ala Allah bila ilm domin yanke magana da cewa dan aljanna ko dan wuta magana ce ka dangana ma Allah magana da baka abin da baka masanya kanshi kace Allah ya kaza Allah shi ka rutawa shi ka sa shi ka sa aljanna ka yanke to an Allah ga maka shi sa kidan kakka kakka yanke ta muna cikin da aqidar ahlus sunna wal jamaa yace wa ya'taqiduna bi anna al jannata la tajibu li ahad aqidar ahlus sunna wal jamaa al janna ba dole bane ba Allah sai ya baka su masu cewa aljamu an kare aljanna mu wani ba ba dole bane wa in kana amaluhu hasanan koda iya da kyawun aiki illa an yatagammadahu Allah bi fadlihi faidukuluwa bi rahamati azza wajal sai in Allah ya lullube ka da fadalar shi eh sa ka aljanna da rahamashi ba dan yawan aikin ka ba eh ba dan yawan aikin ka ba illa bi sananne ala inna rahmatallahi qaribun minal muslimin Allah ya ga mana dan wannan kuma su dauka wani magana a ce ai ta ma aljanna aljanna ta mai rabo ce aljanna ta mai rabo ce aljanna ta mai kurin katari ne ba katari bane ba katari bane ba a ta mas illa abinda ake nihi su aikin ka kadai bai kai ba a baka aljanna amma alƙawarin Allah masu kyautata aiki su ne Allah ke ba aljanna eh jaza'an bima kanu ya'malun fa nima ajru amilin zaka bi ma talatu fi'la bi khali yadun haka nasu qur'ani an ba ku azan dalilin abin da kuka a can da sakamakon aikin ku madalla da masu aiki kenan ladama kenan aljanna ta masu amma dai aikin ka kadai bai kai bai saka to dai rahama ta Allah masu kyauta ta aiki su Allah yake lullubewa da rahama ta shi ya kai sa aljanna amma kaka ce ai aiki na kai a bani abinda ne ya kamata ya kamata a ba aljanna a kaiwa in za a auna neman Allah daga kanka da ma ka biya abinda ba magana aljanna ba yanzu ma ka biya neman zai kanka ka biya ni'imar zai kanka a yanzu kurin ta gani ko ta shi ko ta wani aiki ta wadan waje ka likita ka ji gidan yan koda ka ji gidan yan koda ka ga aiki ka ga abinda wasan ma ana yi ma wani wata na'ura ɗaya ce a jikinka aikin da koda take yi sai ta samu matsala ta gajiya ka ga rumbuna wannan taron wannan magace litir wannan daga ta tanki-tanki na ruwa da na'urori kaya guda wanda aiki da kai baka san ba ma ana yi baka san ba ma Allah iya yi wani aiki abu ɗaya ne kaya ne na musamman ga san na'ura na'ura ga ruwa litira dubune na ruwa su suke aiki da suke a tace jinin aiwaye aiwaye ya fita nan ya fita nan izin ci guda ga ta nan izin ci guda kurin aikin ta kurin abu da kai baka san ma ana yi wannan mutsari mutsari mutsari da ke raina ta mutsari wannan mutsari ne kurin dan tace ma ka samu dan shi ma dama dama dama dama kuma za a ga an yi rahama an yi jin kai kudin da ake biya akwai rahama a nan a sura kudin maka biya kudin maka ya kanin ka biya to wannan kurin wai aikin wata na'ura ɗaya ce ta koda ba an ta ba ba kaza ba ba sai ba ga sun dace ga da yawa baka san ba ma ana yi shi aka ce in za mutum ni'ima tana da yawa a cikin kaɗanan baka sani hin ta tabo baka sani ni'ima kaza ya ka rasa ta mutum bai sani ni'ima ta Allah ya rasa abun dan gani ne baka yi sani ya ka rasa shi ka san shi ni'ima ce an ce kakka haram maka ce ka kalla in su duka idan idan gaba ɗaya amshi ga wani nan halakki ma bai iya kallo kai an ce a ga kan an baka amana ce kakka haram kai ka kun kai maka lokai ba kun mutaba kewa ba zai hana ka kakka je kai zina ga wani mutum kaman kai dan wanka ko ta arman bai iya ko ta arman gashi nan babu ko mutum da kaman kai tun aya ta ga mutane gashi mutum da kaman kai amma da kuɗi komai bai iya wa kurin kashi akai ka amma kai ta halak an wa abin iya da ta kenan Allah baka kai bo ka ce kama Allah kaza ne Allah na kai kaman kaza a'a na shi ta kenan Allah subhanahu wataala aljanna ba dole bace amma ya dora ma kanshi zai lilbe bayan shi na kware da rahamar shi da fadalar shi sai sa sa aljanna dalilin fadalar shi rahamar shi yace qala Allah ta'ala ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من شاء والله سميع عليم أم بدن فضل تعالى بده يجي مكو da jin kan Allah da ba mu tsarkaka ɗaya ba mu tsarkaka cikin gaba ɗaya amma Allah shi ke tsarkake wanda yake so ba kai ba Allah tsarkake da ke so kuma Allah mai ji ne masani ne wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin يدخله وعمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني إلا أن يتغمدني ربي برحمة رواد مسلم يروتو النبي صلى الله عليه وسلم يتشي ما من أحد باب ونمتن قدا wanda ya dukuluhu amaluhu aljanna babu wani mutum guda wanda aikin shi zai sa shi aljanna dan aikin shi kuran faƙil annabi ya wani magana sai a cikin sahabai wani ce wala an ta ya rasula hakkai ma ya manzan Allah kina hakkai ma aikin ka bai saka aljanna ya ce wala an hanni hanni aiki na kaɗai bai sa ni aljanna illa an ya takammada ni rabbi bi rama sai in ubangiji na ya lullube ni da ramashi wannan haka take to shine aqidar ahlus sunna wal jamaa ba sa tsarkakewa ne su ce dan aljanna kurin an kare a lokaci guda ya ce wa ahlu sunnati wal jama'a kuma aqidar ahlu sunna wal jama'a la yujibuna al azaba li kulli man tawajja ila al wa'id fi ghayri ma yaqtadi al kufr haka ba sa tabbatar su ce wani dan wuta ne ba sa tabbatar da azaba ga duk wanda wani wa'idi na azaba ya zo ga azabar mai zina ga ta ɗan giya ga ta kaza azabar sai annabi ya eh to amma ka ayyana ka ce wane shi dan wuta ne shine matsala ba sa yi jeho kalma ta azaba ce wani kun dan wuta ne su yanke in ba kafirci bane ba abun faqad yaghfiru Allahu lahu bima fa'alahu min ta'at min ta'at yakan yi Allah ya gafarta ma bawa laihi na kabira yi to iyaya wani laihi da wani aiki daban na alkhairi wannan aikin da'a da yamma Allah dalilinta sai ya gafarta mai wani kurakuran shi kai ka sani ba ka sani ba au shafa'atin ko ceto da Allah ke ba bayi Allah yana ba bayi ceto iyawa dalilin ceton wani Allah da shiga wani azaba aw tauba ko ka ya tuba sai ba yayi kuma ya tuba eh ya tuba sai ya tuba gar shi da Allah aw bi masaib haka Allah na gama bawa da musiba jarabawa imma a dukiya imma a gangan cikin shi wannan musiba da ma'ana sai ya ba labarin cewa babu wani mummuni daidai da kaya ta soke ka kaya ta soke ka ta tada mu hankali in dai ka nemi ladan Allah baka wannan sukan kaya ya Allah baka lada kanshi ya kankare ma zini ya baka lada kaya balle maganar yanka ko cuta duka balle kuma maganar shi lahiya hatta ta ta zazzabi kafara ce kafara ce ya ma kafara kurakuranka baka yi a banza inda mai imani ne bai masa sara a banza baka ciwon kai a banza duk abin da ka rashin lahiya kafara ce Allah yana kankare ma wasu zunubai kuma ya baka ladan wannan cuta kuma rahama ta Allah idan da kana wata ibada a cikin dare ko a rana ko azumi ko ta kiyamun layi wani abu na ibada kake ko sallah guda biyar sai dalilin wannan cuta ka kasa yi da a cikin dosan ka kullum za a rubuta sallah guda biyar da kiyamun lail ta awa guda ko ta minti talatin ko minti goma ko ta awa biyu ko yana da kake ana rubuta kullum kana yi kana azumi da kaza kullum aka yarda dinka yanzu sai malati yazo he wannan kiyamun lail da kake ta awa guda ko minti talatin he babu ita to duk abin da kake na aikin ibada wani dalilin rashin lafiya ka kasa za a rubuta maka wannan aiki a takardunka kaman kai sun sai bukhari wanda yake cewa idza marida al-abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqimun sahih ma'anar riwayar cewa idan bawa ya rashin lahiya ko bulaguro ma ya hana kai wani abu na ibada za a rubuta maka abin da kake yi kana lahiyarka ko kana gida a zamne za a rubuta maka wannan aikin da ka saba yi sace ba mummuni a ce kullum a cikin alkhairi yake eh ina saba kai ce annabi ya ce kai ce wani abu mun ba ba mu shi ba mu imani ba ina saba kai ce ina saba darra sabar fa kana khairan lahu wana saba kuma ma ka ce sharun ma ka ce khairun sakar fa kana khairan lahu in isa ba wa mummuni annabi ce ko mu shi alkhairi ne mu imani ko mu shi alkhairi ne in ya samu wani abu na cutarwa sai hakuri wani hakurin da na musiba ya zama mai alkhairi ne gare shi in ya samu kuma abin da daɗi ma sai gode ma Allah ta godiya da khairin ne gare shi a ce mai imani a kullum bai asara eh lahiya la ibada ba lahiya lada to kaga an rubuta maka ladan akin da bakai ba dalilin cuta kuma an baka ladan wannan malati dalilin wannan malati naka sauran kurakurai da da suke tare da kai suka canza a mallaki a takardunka yanzu ka rashin lahiya an rubuta ma a cikin alkhairi kurakurai suke da a mallake sai a ɗan rage masu a kankare masu dalilin malati da kake ciki kuma ƙarshe Allah ya ma cikawa ka cika aka ci a wanke Allah ma ka fara kurakuranka Allah cika mu da imani yace kenan kenan aw bi musa'ib kin dalilin wata musiba Allah ya yi maka kurakuran da kai wa amradin mukaffira haka akwai rashin lahiyoyi cuta wanda take sa a ma kafara kurakuranka yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna la yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gima da buwa yake cewa qul ya ibadiya qul ya ibadi Allah kai annabi umarni kai gaya musu kace ya ibadi ya bayina suwaye alladhina asrafu ala anfusihim an ce kai wata tausaya ta Allah ba mabannata ne masu laifi ne amma Allah dan a dan tattali jan hankalin bayi ya ta yi ibadi bayina Allah bai kore su ba bai kore su ba suna masu laifi hish bayina ya ku kai ka gaya ma ya ku bayina masu banna la taqantu min hamdillah kan ku yanki karasa ba rama Allah ai ai ina shakata na ina zana ina shangi ai abun ma shikenan shakata na ina yi haba ina magana to gode hida abun da Allah yi a wannan matsala ce shakara ka nawa kana yi tuba kun ga tuba ka koma ga Allah kura kaka ga yawa abun kaka ga girman abun shakaran abun kurin ga tuba kakku yanki kamna samu rahama ta Allah inna la yaghfiru dhunuba jami'a Allah ya gafarta dukkan laki gaba daya kuma dama Allah innahu huwal ghafur kuma arrahim yana cikin sunayen Allah sifofin Allah Allah dama shi al-ghafur ne gawara ne kuma mai jinkai ne haka nan kakace shi kenan gare a tuma gurin ka koma ga Allah yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi bi tariq wajada gusna shawkin ala tariq fa akharahu fa shakara lahu lahu fa ghafara lahu nan wannan ruwa ce ta imamu bukari imamu bukari ka ruwa annabi ba sahabbai labari cewa bayyana marajulun yamshi bi tariq wani mutum iya cikin tahiya akan hanya iya tahiya shi haka kudan waje da gusan shauk ya samu wani icce mai kaya akan hanya kudan icce ne gani akan hanya mai kaya fa'akharhu sai ɗauke wannan icce mai kaya daga kan hanya abin da yake nan dalilin haka fashakarar lahu lahu Allah ya gode mishi eh Allah ya gode mishi Allah ya gode na shakar alima Allah mai godiya ne in kai abin kwarai yace kai kai Allah ya gode mai dalilin wannan aikin fa gafara lahu ya gafarta mai kurakuran shi kaga wani aiki ne ko kana kamar aiki ne ya sauki kurin aya ko kaga kwalba a titi ko ga wani abu ya ce wa ahalu sunnatu wal jama'a kuma na labarin na ga wanda baiwar Allah wannan karuwa ko wadda karuwa daga cikin karuwar bani Isra'il wanda kurin ita kuma ta zo bakin rijiya ta sha ruwa ta kare ya ga kare iya lallagi ko ya haɓe lasa ƙasa damshi ta tausaya ma wannan karen ta shiga rijiya da hufunta ba ma guga ta ɗauko ruwa da hufunta ta riƙe a bakinta ta kama ta huto ta ba wannan kare dalilin haka Allah ya gafarta mata kurakuranta ya gafarta mata karuwancinta karuwanci aka gafarta mata aka gafarta mata ya ce amma dalilin wannan aiki ne ta na alkhairi Allah sai gafarta mata shi ne kenan wani abu ne tsakanin Allah da bayan shi kakka yanke ta kenan kurin ka bawa da Allah kakka yanke cewa kuma mun karanta baya yin hakan laihi ne yanke ma wani dan wuta ne kurin dan iya laihi in ni ba kauce ne ba laihi ne mun ga yadda annabi da hadisi ya tabbata manzon ya ba sahabbai labari wani mutum abukai guda biyu ko yan uwa guda biyu ɗaya mai saban Allah ɗaya mai bauta wanda dai ya mai wa'azi ya mai wannan wa'azin da ya gaji ce wani wallahi Allah wallahi Allah bai kauta maka wani wannan abin da Allah bai kiransa gaba daya na'am suka koma ga Allah Allah ya ce kai da ka ce ɗan wuta ne a ina na gaya maka da ka ce haka yi rantsuwa a kai na ka ce ba na gata mishi a ina na gaya maka za ka ce magana da suna na ka ce to kai je ka wuta shi kuma nan kushe aljanna ba mu gani ba ka ganin kenan yin yanke ma wani ɗan wuta ne laihi ne kaɓace ba yi sai dai in ka huce ne ƙarara yace wa ahlus sunnati wal jamaa ya'taqiduna bi anna li kulli makhluqin ajala wa annahu lan tamut nafsun illa bi idhnillah kitaban muajjala yace aqida sunnal jamaa kowanne mutum da aka halitta Allah ya mai ajali ya mai lokaci na mutuwa wa annahu lan tamut nafsun illa bi idhnillah babu aqida sunnal jamaa babu ran da zai mutu da izinin Allah kitaban mu'ajjala wani abu ne a rubuce Allah mai lokaci ya rubuta jini kuma wani abin da Allah ya rubuta Allah ce fa idza jaa ajalun la sa'khiru sa'atan wa la saqdimun ba a jinkiri lokaci ya yanzu daidai da kiranka ba dan ƙara maka ko lokaci ko ba awa dai ba ba a ƙara lokaci ko ne ba ma ƙarin lokaci ko da kaɗan ne akan naka haka wala saqdimun haka kahin ya zo ba za a rage ma ba ko da kaɗan ne sai daidai abin da Allah yanka daidai iya zawa za a ɗauki rai ya ce wa in mata a kutin mutuwa ce ya yi ko kashe shi aka yi fa'in nama ya mutu lintihaya a jali al-musamma lahu mutuwar da ya yi a kan gado ne a likita kashe shi aka yi da bindiga a ya mutu ne ƙarshen ajalin shi ne da aka yanka mai kare ƙarshen lokacin shi ne ya zo ka sa haka a kanka ya ce ya ka faɗar Allah ƙalar lahu ta'ala wa makar da nafsin an ta mutu illa bi zinin la kitaban mu'ajjala Allah ce ba ran da zai mutu sai da izinin Allah kuma kitaban mu'ajjala wani littafi ne Allah ya riga ya rubuta ya mai lokaci shi ne aƙidar mai imani da ƙwarai su ce aƙida ta ahalu sunna wani jama'a lokaci komi a kayyade yake mu ma lokacin namu zai zo karshe na karatun namu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته